الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان وتا يو بيو قوات الرجب شكرا دبو ديا دريه دا أربعين دا بكوي هجرة تمن إيران النبي محمد صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 22 ga watan 12 shekara 2025 shekara miladiya dan uwa zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na al-kaba'ir wallafar babban malami Shamsuddin Az-Zahabi alaihi rahmatullah idan ba manta ba idan ba a manta ba wancan sati da ya gabata yan uwa mun shiga sabon fasali fasalin da malam ke mana bayani game da kabira ta 38 shine at-ta'allumu lid-dunya wa kitmanul ilmi neman ilimi don duniya da kuma ɓoye ilimin ga wanda ya san shi malam ya buɗe wannan babi da kawo ayoyin alƙur'ani mai girma da kuma gangara kan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ji mun karanta hadisin man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yata'allamuhu illa liyusibahu wannan hadisi shi muka karanta kuma akan sa muka dakata insha Allah ta'ala za mu tashi hadisi na gaba mala yace wa qad marra حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الثلاثة الذين يسحبون إلى النار ما ليتي ونن حديثي نسحابي أبو هريرة الله كارا مسير دا يا wuce hadisin da ke bayani game da mutum uku waɗanda za a ja su a kan fuskarsu a sasu a wuta hadisin da muka gabatar da shi a cikin riya a kan babin da ya bayani game da riya wanda manzon Allah tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ba mu labarin su mutum ukun nan da za a fara makamashin wuta da su to daga cikin su mala yace ahaduhum ɗaya daga cikin su allazi yuqalu lahu shine wanda za a ce da shi inna ma ta'allamta li yuqalu alimun wa qad qila shine wanda ya karanta alqur'ani ya karantar da shi yayi kiyamul laili da shi da sauran al'amara na ibada da ake da alqur'ani Allah subhanahu wata'ala zai titse shi ya ce na baka alƙur'ani ya ce haka ne ya ubangiji Allah subhanahu wata'ala zai ce mai kai da shi shi ne zai faɗi waɗannan abubuwan nayi ne ya ubangiji nayi kaza nayi kaza nayi kaza kuma duk nayi ne dan kai sai Allah subhanahu wata'ala ya ce masa ta'allamta ka koyi alƙur'ani ne ka koyi ilimin addini ne ka zama malami ne li yuqalu alimun dan kawai a ce maka malami don idan ana lissafin malamai a gari a saka don idan ana wani abu wanda yake ya kunshi malamai kai ma a ji sunanka don haka kai karatu wa ƙadikila kuma an faɗa an kira ka aka raba kallahu an kira ka sheikh an kira ka malam duk irin sunan da ake ba malamai kai ma an baka wannan shine sakamakonka a duniya a lahira baka da komai shine abin da Allah madaukakin sarki zai gaya masa wannan hadisin ya riga ya gabata hadisi ne imam muslim ya fitar da shi a cikin sahihinsa wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace man ibtaghal ilma dukka wanda ya koyi ilimi ya nemi ilimi li yubahi bihi ulama dan yayi al dan yayi alfahari wa malamai da wannan ilimin da yake da shi shine li yubahi ya yi alfahari wa sauran 'yan uwansa malamai ya goga kafaɗa da su a ji cewa fa shi ma malami ne da inda ake wani taro ake gayyatar malamai shi ma a gayyace shi da inda ake goga kafada da malamai shi ma a ji shi a wajen wannan shine dalilin da yasa ya dage ya hana idansa bacci ya fita daga kasar ya tafi wata kasar ya je wani garin ya je wajen wani malamin da sunansa ya shahara a duniya wajen karatu duka ya je nemo ilimin addini me yasa ya wannan liyubahi bihil ulama don yi alfahari wa ‘yan uwansa malamai auli yumari bihi sufaha'a annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ko kuma don yayi jayayya da wannan ilimin nasa ga waɗanda suke wawaye ma'ana ya yi ilimi ne kawai don ka ji shi can gobe ana muƙabala da shi jibi ka ji shi can gata ka ji shi yana musu da wannan kullum a cikin jayayya yake da musu akan abin da ya shafi iliminsa lalle wannan shi ma ya shiga tarkon shaidan shaidan ya samu nasara a kansa ana yin ilimi ne dan Allah maɗaukakin sarki a karan fari za ka ilimi ne dan Allah maɗaukakin sarki dan ka gusauwa da kanka jahilci sannan kuma ka amfana da al'ummarka wannan shine al-maqsud al-gharab al-asasi da ake yin ilimi saboda shi idan wani abu na jayayya ya kama wannan abu ne tsari i'aridi bujurowa yake yi babu laifi idan aka samu wani yana halakar da al'umma da wani abu wanda yake bata ne wani mutane sun rudu da shi alhali abin da ke karantar da su ba daidai ba ne shigar da su cikin rami yake yi kai kuma ka san daidai to wannan babu laifi ka je ka ankarar da mutane sharrinsa in ta kama ma ku yi gaba da gaba da shi ku tattauna don mutane su fahimci cewa wannan abin da yake gaya musu ba daidai ba ne shi ma wannan abu ne mai kyau amma za ka ga irin wannan ai tasowa yake yi ba wai kullum mutum kawai shi a cikin musu da jayayya yake ba addini baya san wannan amma abin da zai taso ka yi don ka kare addinin ka wannan kusan dole ne ma daga cikin haƙƙin addini akan ka shine azabbu anhu ka yi ƙoƙarin korewa addini duk abin da ka san zai kawo addini matsala dole ne ka kore masa shi Allah subhanahu wata'ala ce wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan illa alladhina zalamu minhum Allah maɗaukakin sarki ce kada ku yi jayayya da waɗanda aka ba wa littafi sai cikin wanda yake mafi kyau haka can ma Allah maɗaukakin sarki ƙara cewa wajadilhum billati hiya ahsan ka yi jayayya da su cikin abin da yake mafi kyau kaga sai Allah maɗaukakin sarki ce da abin da za ka yi jayayya da su akai shine mafi kyau ba mai kyau ba a'a mafi kyau ma'ana sai ta zama dole sai ya kama sannan ake zuwa a kafa majalisi na mukabala ko rudud ko abin da ya kama da haka amma ba daidai ba ne kasance ka yi karatu kawai don kai musu da jayayya da jahilai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce au tuqbilu af'idatun nasu ilaihi abu na uku ko kuma yayi karatun ne don zukatan mutane su karkata zuwa gare shi ya kasance ana jinsa ana sauraronsa kowa ya san shi don wannan ya karatun shi ne kasance zukatan mutane sun karkata zuwa gare shi wani ya yi karatu ne kawai don ya samu wannan duk inda ya shiga ya ji ana faɗin sunansa duk kafa yaɗa labaran da ya buɗe ko social media ɗin da ya kunna ya ji ana ambatan sunansa ana sa karatunsa wani da ya yi karatu ne don wannan ba don Allah ba to kaga wannan shi ma yana cikin haɗari duk abin da zai karantar da abin da zai karanta asali asasin tushen karatun nasa ba don Allah ba ne shi ma yana cikin haɗari ba kaɗan ba annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ce dukkanin wanda ya siffanta daga cikin waɗannan siffofi guda uku ko mutum ya yi karatu ko neman ilimi don yi wa malamai alfahari ko don yi musu da jahilai ko don zuciyar mutane ta karkato zuwa gare shi annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ce fa'ilan nar to wannan kai tsaye zai tafi wuta ne Allah kiyaye wa fi lafzin wani lafazi kuma cewa yi adkhalahu Allahu nar duk wanda wannan shine siffarsa Allah madaukakin sarki zai sanya shi a wuta wannan hadisi Imam Tirmidhi ya fitar da shi a Malam Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami' nasa wa qala sallallahu alaihi wa sallam haka nan annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce man su ila ala an ilmin fakatamahu uljima yawmal qiyamati bilijamin minan nar ko bilijamin min nari annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce man su ila ani ilmi duk wanda aka tambaye shi game da wani ilimi game da wani karatu wanda ya san shi fakatamahu sai ya ɓoye wannan ilimin ya ƙi sanar da wanda bai sani ba ya ƙi koya masa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a garshe ce uljima yawmal qiyamati za a yi masa linzami ranar tashin alkiyama bilijamin min nari da linzami da yake na wutar jahannama Allah kiyaye mu wannan na ɗaya daga cikin hatsari ‘yan uwa da ke cikin ɓoye karatu ko ilimin da yake ka sani ka ƙi bayar da shi kamar yadda a baya Allah maɗaukakin sarki malam ya kawo mana ayar da Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana game da haƙƙin alul kitabi wanda ta shafi gaba ɗaya sauran musulmi waɗanda ba su ba Allah subhanahu wataala ya ce wa iz akhadha Allahu misaqal ladhina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu ka tuna lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya riki alkawarin waɗanda aka ba littafi Allah ya ce musu latu bayyinun na nas lallai za ku bayyana abin da kuka sani na cikin littafin attaura wala taktumu na ba za ku ɓoye shi ba to kaga kai kuma yanzu lallai za ka bayyana abin da ka sani na littafin alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka ɓoye shi ba daidai wa daidai idan mutum ya ɓoye idan ba yahudi ya ɓoye attaura Allah ya kama shi haka wanda ya ɓoye littafin Allah ko sunar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah zai kama shi duk ɗaya ne wannan ‘yan uwa ana bayani game da ilimin da yake na larura ne al'ilmu baruri shine ilimin da dole addini ba zai yi ba sai da shi misali ilimin alwala ilimin sallah ilimin abin da ya shafi a duk wani abin da yake dole ne musulmi ya san shi kafin ya bauta wa Allah maɗaukakin sarki daidai kai kuma ka san shi sai ya kasance waɗanda ba su san shi ba suna da buƙatuwa zuwa gare ka sai ka ƙi koya musu wannan abin da aka faɗa ya shafi mutum amma in ilimin da yake ba tilas ba ne ba dole ba ne ba wajibi ba ne to wannan babu wanda ya ɗora maka lalle sai ka koyar da mutane sannan idan a cikin gari aka samu wasu wanda suka ɗauki nauyin koyar da mutane suka ɗauki nauyin karantar da su kuma sun cancanta su karantar ɗin to shi ma wannan ya faɗa akan ko da ka sani ma'ana farzo kifaya ne kenan ko in wasu suka tashi suka yi sun ɗauki a da mutane ko kuma koyar da mutane da rashin ɓoye karatu yakan tashi daga jama'a ya koma ɗaiɗaiku idan bukata ta tashi misali kowa a gidansa wajibi ne karantar da 'ya'yansa dole ne ‘ya'yansa su karatu su fahimci addini wajibi ne dole ne karantar da matarsa ko matansa wannan wajibinsa ne idan ba zai iya ba to da shi da su dole ya saman musu inda zai za su je ya koya musu karatun addini na dole ta san yadda ya ta alola yadda za su yi alola in yara ne yadda za su yi sallah yadda za su yi wanka yadda za su yi duk abin da yana da alaka da addini na dole wannan dole mutum ne ya koya musu idan mutum ya ƙi kuwa to ya shiga cikin wanda bai sauke nauyin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa ba Allah subhanahu wata'ala ya samu dace saboda haka dai mu fahimci cewa ɓoye ilimi yana da alaƙa ne da ilimin da yake na dole na wajibi wa kana min du'a'i rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam malaci ya kasance daga cikin addu'a da manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake yake yawan maimaitawa yake karantawa yana cewa a'udhu bika min ilmin la yanfa a'udhu bika min ilmin la yanfa wannan hadisi hadisi ne na zai dan arqam Allah kara masa yarda imam muslim da imam nasa'i ibn majah imam tirmizi dukkaninsu sun fitar da wannan hadisi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan yi wata bakan damiyar addu'a yace allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب لها yakan yi waɗannan addu'o'in guda hudu ya ce ya ubangiji ina neman tsarinka daga ilimin da ba shi da amfani ilmun layan fa ‘yan uwa wannan shi ya nuna mana ashe daga cikin ilimi kamar yadda na faɗa satin da ya wuce akwai ilimin da ba shi da amfani kamar yadda manzon Allah ya faɗa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan babu yadda zai annabi ya nemi tsari akan abin da babu shi haka ne tunda annabi ya ce ina neman tsari da daga ilimin da ba shi da amfani lalle akwai ilimi mai amfani akwai ilimin da ba shi da amfani Allah babu ilimi mai amfani ilimin da ba shi da amfani shine ilimin da mutum bai amfani da shi ba ilimin da mutum bai aiki da shi ba ilimin da mutum bai ƙara masa tsoron Allah ba shi ilimin bai ƙara ma abocinsa tsoron Allah ba bai ƙara masa gujewa abubuwan da Allah maɗaukakin sarki baya so ba da kuma kusantar da shi zuwa ga abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ke so duk ilimin da bai kai mutum zuwa ga wannan ba to wannan ilimin ba shi da amfani annabi yana neman tsari da shi annabi yana neman tsari da daga zuciyar da a ba ta tsoron Allah wa min qalbin la yakhsha zuciya wacce ba ta tsoron Allah da kuma rai wanda ba ta koshi eh rai hadamammiyar rai kenan duk abin da zai samu wani yake buri duk abin da yake samu wani yake buri kawai na saman sa yake kallo idan yayi burin kaza yau Allah madaukakin sarki ya bashi to sai ya ƙara hango kuma na saman sa kullum baya koshi sannan na hudu annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi yana neman tsari daga addu'ar da ba a amsa ta wa min du'a la yustajabu laha daga addu'ar da idan mutum mutum ya ta addu'a Allah madaukakin sarki ya amsa masa kaga akwai matsala eh kowane dan adam idan ya daga hannu ya roki Allah fatansa kafin wani lokaci Allah madaukakin sarki ya amsa masa addu'arsa Allah subhanahu wata'ala kuma yakan amsa addu'ar bayi ne ta hanya daga cikin hanyoyin da ya ga dama ko dai ya ba ɗan adam abin da ya roƙa a cikin addu'arsa ko kuma ya kare shi daga wata musifa ko bala'i sakamakon wannan addu'ar amma shi abin da ya roƙa ɗin ba za a ba shi ba amma akwai wani bala'i da yake tunkaro shi ko musifa sai Allah ya kare masa shi wannan addu'ar da ya ce haka annabi ya faɗa ko na uku kuma sai Allah madaukakin sarki ya jinkirta masa addu'ar gaba ɗaya sai ya ajiye masa ita sai ya je lahira sai Allah ya bashi ita to kowanne ɗaya daga cikin guda uku nan amsa addu'a ne idan kai ɗaya daga cikin idan ka samu ɗaya daga cikin guda uku nan kowanne an amsa addu'a ka to amma kaga wanda aka ce ba amsa addu'a ba ko ɗaya ba a karɓa ba kenan me yake jawo rashin karɓa addu'a yan uwa shine rashin cika shar'i e rashin cika shar'i shi yake jawo Allah ki karɓa addu'ar mutum daga cikin abin da ke sa Allah ki karɓa addu'ar mutum shine akwai cin haram don mutumin da yake cin haramun Allah maɗaukakin sarki ba ya karɓa addu'arsa daga ciki akwai ta'addanci a cikin addu'a mutum ya rika amfani da lafazin da ba shi kenan ba lafazin da bai dace ba Allah maɗaukakin sarki ce a a wala tufsidu fil ardi ba'da islahi wa da'u khawfa wa tama inna rahmatallahi ayat da take bayanta a'udhu rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadina Allah subhanahu wata'ala ya ce ku roƙi Allah ku roƙe shi a ɓoye sai Allah maɗaukakin sarki ya ce innahu la yuhibbul mu'tadin Allah baya son masu ta'addanci a cikin addu'o'insu saboda haka daga cikin abin da zai sa mutum ya ta'addu'a Allah ya ki karɓa akwai ta'addanci akwai gaggawa shi ma yana sa mutum ba ya karɓa addu'a sa mutum gaggawa shi yana so kawai sha yanzu magani yanzu yanzu zai addu'a kuma yanzu yake so Allah ya biya masa to Allah ne masa dole ne ba wa Allah dole lokacin da Allah ya ga dama zai karba maka lokacin da ya ga dama kuma zai baka shine annabi ce yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal ana karbar addu'an ɗayan ku matukar bai gaggawa ba kaga mafhumul mukhalafa da wannan magana shine idan ya gaggawa fa ba za a karba ba shine mutum ya ta addu'a ta ce to mu dai gashi nan mun roƙa mun roƙa amma dai shiru ta kuma za ka ga shiru din sosai wallahi duk mutumin da yake faɗa irin wannan lafazin mu dai gashi nan mun roƙa mun roƙa da azumin wancan bara mun roƙa bana ma gashi mun roƙa amma dai shiru har yanzu mutum zai ta ganin shiru ko a cikin kabarinsa eh Allah madaukakin sarki ba abokin wasan ka bane ko mahaifinka ne wanda ya haife ka da kake jin nauyin sa kaje ka roƙi abu yace ina ina saurare ka saurare zaka ji ni a ya kamata ka saurare shi ka bashi uzuri ko ballantana Allah madaukakin sarki da ka kai masa application kuma ka san ya ji eh ka san ya fi kowa ji ya ji ka sai ka saurara ba lallai lokacin da ka roƙa sai Allah madaukakin sarki ya baka ba Allah madaukakin sarki ya samu dace ɗan uwa daga cikin abin da annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi yake neman tsari da su akwai ilimi mara amfani wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace man ta'allama ilman wanda duk ya koyi ilimi lam ya'mal bihi bai aiki da wannan ilimin nasa ba lam yaziduhu ilmu wannan ilimin babu abin da zai kara masa illa kibran sai girman kai kawai da jiji da kai babu abin da ilimin nasa zai kara masa sai girman kai matukar ya koyi ilimi bai aiki da shi ba wannan hadisi yan uwa a malai sai da'ifun bai inganta ba ibn maja ya fitar da shi malai albani ya ba a fashi a cikin silsilatul ahadis da'ifa nasa وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال أنكر بودك أبو أمامة ألا مدوكين سركي قال يدا أغريش قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce yuja'u bil alimi yuja'u bil alimi su yawmal qiyama za a zo da malami wanda yake malamin kawai malamin da bai aiki da iliminsa ba ranar tashin alkiyama za a zo da shi fa yi ƙuzafu finnar sai a jefa shi cikin wuta naga ce alƙazfu shine jifa jefar da abu ma'ana taulaƙantarwa ma za a jefa shi cikin wutar jahannama Allah kiyaye fa ya duru bi ƙasabihi kama ya duru alhimaru bi raha sai ya rinka zaga kayan cikinsa kayan cikinsa za su fito duk abin da ke cikinsa zai zazzago ya fito sau da ka sai rinka kewaye wannan kayan cikin nasa tun da dan kayan cikinsa sun fito a lahira a da ba mutuwa ba mutuwa zai ba yana nan da ransa to sai rinka kewaye wannan kayan cikin nasa kamar yadda jaki yake kewayawa da dutsen nika shine arraha yadda suke sa dutsen nika sai a ɗaure wa jaki sai ya rinka juyawa da shi wannan juyawa yadda yake sai kasance yana dandaka wannan alkamar da suka sa don ta zama gari ko don ta ta barza kamar yadda suke so to yadda jaki yake juyawa da wannan dutsen nukan da aka ɗaura masa to haka yake juyawa ga kayan cikinsa fa yuqalu lahu sai a ce da shi bima laqita haza da me ka riski wannan mugun sakamako haka me ka aikata wa inna ma tadaina bika wanda suke wuta ko kuma waɗanda suke tambaye sai su ce fa inna ma hatta dai na bi ka ai mu kanmu muna shiriwa ne da kai abin da kai da shi muke shiruwa abin da ka gaya mana shi muke ɗauka mai aiki da shi fa ya ƙulu sai ya ce kuntu ukhalifukum ila ma anhaakum anhu to ai babban matsala guda ɗaya ce na kasance ina saba muku akan abin da nake hana ku abin can da nake hana ku ni kuma sai in jin aikata shi saba muku nake akan sa to wannan shine abin da ya ja masa wannan wannan wannan hadisi yan uwa a hadisi ne da bai inganta ba sanadinsa bai inganta ba sai dai akwai ruwayar bukhari da muslim muttafaqun alaihi shi ruwaya ce da take kama da wannan kuma ta inganta amma wannan lafazin da muka karanta da malam zahabi ya kawo a nan ita bata inganta ba na daga cikin amana ilimi sai ambatar bukhari da take da muslim annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ce yu'ta bir rajul yawmal qiyamati za a zo da wani mutum ranar tashin alkiyama fayul qafin nari sai a jefa shi cikin wuta fatandaliqu aqtaba batnihi saboda haka sai kayan cikin sa gaba ɗaya su zazzago sai su fito fayaduru biha kama yaduru al-himaru fi raha sai rinka kewaye su ya rinka zagaya su kamar yadda ka san jaki yana zagayawa da dutsen nika fa yaji tami'u ilaihi ahlun nari sai duk yan wuta su taru akan sa gaba ɗaya sai yan wuta su bar abin da suke so ka san bala'i ya kai bala'i tunda kowa yana ji akan sa ne amma za su bar abin da suke annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi sai yan wuta su taru akan sa fa yaquluna ya fulani sai su ce ya wani malaka me ke gare ka alam taku ta'muruna bil ma'ruf wa tanha anil munkar shin ba kai bane akramaka Allah ba kai bane malam ba kai bane kaza wanda kake umartar mu da kyakkyawa kake kuma hana mu mummuna ba kai bane fa yaqulu bala sai ce abinda kuka faɗa haka ne ni ne kuntu amur kuntu amuru bil ma'ruf sai ce yadda al'amar ya kasance na kasance ina umarni da kyakkyawa wala atihi sai dai kuma ni bana yi ɗan uwan fahimta da ke ko ya kasance yana umarni da kyakkyawa amma baya aikata kyakkyawan shi baya zake masa wa anha anil munkari ina kuma hani daga mummuna wa atihi sai kuma in zake masa wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim wannan hadisin ya inganta kun ga ya kama da wancan ko to amma lafazin wancan shine bai inganta ba wannan lafazin da na karanta shine ke cikin bukhari da muslim hadisin usama ne dan zaid Allah ya kara masa yarda to wannan hadisi yan uwa yana nuna mana matsala ce babba ga duk mutumin da ya tsinci kansa a harkar da'awa da koyarwa ya rinka umartar mutane shi kuma yana dakile kansa ya rinka hana mutane shi kuma yana aikatawa shi sa ɗaya daga cikin magabata yake cewa ayoyi guda uku a cikin alkur'ani su ne suke hana ni sukuni su suke hana ni sakat duk lokacin da na tuno su aka tambaye shi waɗanne ayoyi ne shine kawo ayoyi guda uku da suke bayani akan irin wannan aya ta farko ita ce a ta'amuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qiluna a ta'amuruna nasa bil birri yanzu za ka rinka umartar mutane da kyakkyawa ku yi sallah ku yi azumi ku sada zumunci ku yi kyauta ku yi kaza ku yi kaza amma watan sauna an fusa kum ku ku kyale kanku ba kwa yin irin abin da kuke umartar mutane su yi Allah ce kuma wa antum tatluna alkitaba tare da cewa kuna karanta littafin Allah madaukakin sarki Allah ce afala ta'qiluna shin ba ku da hankali aya ta biyu ita ce wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu annabi shu'aib alayhi salam yake ga mutane sa cewa ma uridu bana nufin an ukhalifakum na saba muku ila ma anhakum anhu zuwa ga abin da nake hana ku zuwa gare shi ba shine burina ba aya ta uku ita ce faɗin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'aluna ya ku waɗanda kuka yi imani dan me za ku rinka faɗin abin da ba ku aikatawa kabura makatan inda Allah an tanqulu ma la ta'lamuna ya isa babban laifi babban zunubi mutum ya rinka faɗin abin da shi baya aikatawa to wannan na ɗaya daga cikin babban narko na azaba da zai samu mutum mutum yana umartar mutane da kyakkyawa shi ya ƙaurace masa yana hana mutane ga mummuna shi ya zakke masa idan an shiga cikin wutar ranar tashin alkiyama ga wanda za su shiga Allah kiyaye mu shi wannan wanda ya wannan aikin su kansu ‘yan wuta sai sun yi mamakin wata irin azaba ake masa saboda bala'in da yake ciki duk azabar da suke ciki za su ga tasu nafila ce akan tasa shi sa sun kasa jurewa sai sun zo sun tambaye shi saboda ana tallashe cikin wutan gaba ɗaya kayan cikinsa za su ambaliya su fito gaba ɗaya su zube sannan ya rinka kewaye kayan cikin nasa ya rinka kewaye kayan cikin nasa duk ‘yan wuta su bar abin da suke zo su tattara a kansa tambaye shi me ya faru a karama kallawo ba kai ne kake karantar da mu karatu kaza ba ba kai ne mai zuwa da awa waje kaza ba ba kai ne a wajen a masallaci kaza ba ba kai ne a kaza ba duk shine kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu ikhlasi Allah ya ba mu ikhlasi wato akwai matsala ƴan uwa sosai da sosai Allah ya sa mu dace wa qala hilal ibn al-ala malin malin hilal dan ala Allah ya masa rama yake cewa an haife shi a shekara ta 181 babban malamin hadisi ne shi ne yake cewa qalbul ilmi shadidun yace neman ilimi neman karatu yace abu ne mai tsanani ka nemi karatu ka nemi ilimi sai mutum ya dage ba kowa Allah maɗaukakin sarki yake ba shi dacewar ya tsaya ya nemi karatu ba musamman karatun addini wanda a kansa muke bayani wani gani yake bata lokaci ne to neman karatu wanda malami yake ba mu labari cewa abu ne mai tsanani sai ya ce wa hibzuhu ashaddu min talabihi sai dai kiyaye karatun bayan ka nema ya zauna to shi kuma wannan ya fi tsanani sama da nemansa kiyaye shi ya fi nemansa wal amalu bihi ashaddu min hibbihi abu na uku malai ce aiki da karatun kuma shi kuma wannan ya fi kiyaye shi tsanani ya fi matsala sama da kiyaye shi ɗin ya fi wahala wassalamatu minhu sai na ƙarshe kuma kubuta daga ilimin kurabi lami lafiya bai kai ka zuwa ga neman duniya da shi ba bai kai ka zuwa ga neman girma ba bai kai ka zuwa ga kaza da kaza ba ilimin kurba lami lafiya ka koye shi ka kiyaye shi ka yi aiki da shi sannan kuma ka yi taka tsantsan da shi wajen Allah maɗaukakin sarki ya raba ku lafiya to shi kuma wannan ya fi duk guda ukun wahala ya ce fa nas'alullah salamata min kulli bala'i muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kubutar da mu daga dukkanin bala'i wattaufiƙi da kuma dacewa lima yuhibbu ya yarda da abin da Allah maɗaukakin sarki shi yake so kuma yadda da shi innahu jawadun karimun lalle Allah maɗaukakin sarki mai kyauta ne kuma mai karamci ne malam ya ce ibnu adam mau'izatun ga wani wa'azi malam ya ce ibnu adam ya kai ɗan adam mata tazkuru awaqibal umur har sai yaushe ne za ka tuna ƙarshen al'amura ƙarshen ka yadda zai kasance yaushe za ka fara wannan tunanin galibi mutum in yana raye ba kowa ne yake tunanin ƙarshensa ba ba kowa ba ne saboda kullum mutum bajet ɗin gobe da jibi da gata yake wani bajet ɗin shekara ɗaya ma yake shekara biyu a nan gaba babu wanda yake tunanin cewa goben ma zan kai ta ko abin da ya kama da haka malam ce to shi zaka fara tunanin cewa karshen ka washe zai kasance mata tarhalu rihalu an hadhihi alqusur yaushe kake tsammani matafiya za su tashi daga waɗannan gidaje ƙayatattu da suka giggina yaushe kake tsammani hakan zai faru ila mata an tafi jami'i ma tabna tadur har zuwa yaushe an tafi jami'i matabna ta dur za ka kasance fi jami'i matabna a cikin tattara waɗannan abubuwan da ka gina ta duru kake gudanar da su har zuwa yaushe za ka kasance a haka aina man kana man qablakum min almanazili wa duwar ina waɗanda suka zo kafinku waɗanda suke sun gina gidaje da guraren zama kala-kala suna ina yanzu aina man zanna bi su'i tadbirihi annahu la yahur ina wanda wanda yake saboda mummunan zaton da ke cikin zuciyarsa yake tsammani ma shi la yahur ba zai ba zai kare ba ba zai tafi ba ina yake yanzu ya tafi sai malai ce rahala wallahi kullu fajtama'u fil qubur yace duk waɗannan wallahi duk sun riga sun tafi da wanda suka gina gidaje da waɗanda suka samar da dukiyoyi da wanda suke zato mara kyau ga Allah madaukakin sarki suke gani kamar ba su tafi ba dukkanin su malai ce gaba ɗaya babu su yanzu duk sun tafi fajtama'u fil qubur kuma sun tattara a cikin kabari kowa an sashi a cikin kabarinsa yana can yana fuskantar abin da ya shuka malai ce wastawtanu akhshana limihadi ila nafhi sur sannan sarriki mafi kaskancin shimfiɗa shine akhshan gurin da yake mai kaushi mara kyau shi ita ce ƙasa kenan a matsayin shimfiɗa ila nafhi sur za su gaba da kasancewa a wajen har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki zai sa a busa ƙaho nan ne kuma shimfiɗa ta ƙarshe wanda ya gina babban gida ya sa kayan alatu a cikinsa yake kwanciya a katifa mai laushi ƙarshe za ka ga inda zai rika a matsayin ɗaki ko gida ko ƙasa shine ƙasa ce mai kaushi da zai wani a cikinta kuma a cikinta zai kasance tun daga lokacin da aka sashi zuwa lokacin da Allah maɗaukakin sarki zai umarni a busa a cikin ƙaho idan sun tashi domin rabe hukunci ranar tashin alkiyama kin ranar da za a hisabi wasama'u tamur a lokacin da sama take shuɗewa take wucewa ma'ana ranar tashin alƙiyama kenan lokacin da Allah maɗaukakin sarki zai tashi ƙiyamarsa gaba ɗaya hatta saman da muke gani yanzu Allah maɗaukakin sarki zai tafiyar da ita zai canza ta da wata yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa yace ranar da za a canza ƙasa da wata ƙasar da ba ita ba was-samawat da duk samman duk za a canza su saboda isa ta Allah maɗaukakin sarki malai ce kashaful hijaba al-mukhfi wa hutikal mastur za su yaye duk wani hijabi da yake ɓoyayye duk wani abin da mutum ya yi a duniya a ɓoye yanzu lokacin yaye hijabi ne lokacin bankaɗa asiri ne wahu tikal mastur za kuma a bankaɗo a tono asiri yau matubular sara'ir ke duk wani abin da mutum ya aikata a ɓoye a duniya a lahira za a bayyana shi fa uwa in dai Allah maɗaukakin sarki bai gafarta maka shi ba to a lahira za a bayyana shi shine ranar tonon asiri ranar tonon asiri wa zaharat ajaibul af'ali mala yace ranar da ayyuka masu ban mamaki za su bayyana mutumin da baka masa zaton kaza sai kaga aiki kaza ya bayyana a tattare da shi mutumin da kake masa zaton kaza sai kaga wani abin na daban ba wanda kake masa zato ba ya bayyana a gare shi ranar tashin alkiyama kenan ayyuka masu ban mamaki za su bayyana a wannan rana mala yace wa husila ma fi sudur sannan za a bankaɗo a fito da duk abin da ke cikin kirazan mutane duk abin da kirji ya ɓoye a ranar za a yi mai za a bankaɗo shi za a fito da shi ma'ana duk mutum duk abin da mutum ya ɓoye ranar zai fito da shi ya yi bayani eh ko shi ya faɗa da bakinsa ko ƙafarsa ta faɗa ko hannunsa ya faɗa ko fatar jikinsa ta faɗa komai na jikinsa sai ya yi bayani ma'ana dai rana ce da babu wani abin da zai iya ɓuya yau ma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya ba wani abin da zai buya a tattare da mutane komai sai ya fito komai yawa wannan rana akwai tashin hankali eh wallahi tana ranar nan akwai tashin hankali yanzu kai kadai ka je ka zauna ka yi nazari a kan kanka ka ga a kawo ka a ajiye ka gaban Allah maɗaukakin sarki a ce duk abin da kai a tona shi duk abin da kai a ban kaɗo shi daga lokacin da ka balaga zuwa lokacin da ka mutu a ce sai an kawo shi don Allah ya kake ji wato duk wanda ka gani a duniya fa akwai abin da baya so wani ya gani fa ba haka bane yan uwa duk wanda ka gani akwai wani abin da ba nashi ne baya so wani ya sani to Allah madaukakin sarki shi kadai zai iya sitirce ka daga wannan abin wallahi to amfanin irin wannan daman shine ka ji irin wannan ka je ka tuba ka tuba ga Allah madaukakin sarki idan ka tuban Allah ya fi maka shikenan sai Allah ya rufe abin kayi a duniya Allah ya fi maka to lahira babu wanda zai sani shikenan ka sha ruwa ta sha kenan Allah ya fe mana Allah ka lallabe mana zanubanmu ya ubangiji eh Allah madaukakin sarki ka raba mu da tonan asiri mala yace wa nusiba siratu za kuma a kafa siradi yan uwa za a kafa siradi amma yadda muka sha bayanin sa gada ce da ake dora ta akan jahannama kowa sai ya wuce ta kanta kaifinta kamar reza ko kamar takobi yadda annabi ya ambata kuma kaurinta bai fi kaurin gashi ba kuma kowa sai ya bi ta kai ya wuce wa in minkum illa wa za a kafa shi kuma akan jahanname yake mutum yana kwacewa ina zai fada to kuma kowa sai ya wuce subhanallahi shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace a lokacin mutane wajen wucewar annasu alama ratib ne mutane suna kan martabobi wani zai wuce kamar walƙiya kawai kamar walƙiya kaga aka yi walƙiya kafin ta walk haka shikenan kawai ba zai ma san ya wuce ba sai dai ce ina ina a ce ai ka wuce sai to alhamdulillah Allah ya samu a cikin yan uwa wani zai wuce kamar gudun doki in garman doki ta gudu wani zai wuce kamar gudun mutum wani zai wuce yana tafiya ana yago shi ana abin nan din shi wani ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce da rarrafe zai wuce yan uwa rarrafe yana tafiya ana fauto shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisi ya ce fama khadujun naji akwai wanda sai ya sha kafta ya sha sassaƙa ya sha sara sannan zai samu ya wuce wallahi tunda shi siraɗin yadda yake daman gefe da gefensa kuma kalalib ne kamar yadda malam zai faɗa nan kalalib kallalib jam'i ne na kallub kallub shine kamar ka ce kugiya ya me ake ce mata irin irin an san lauje aiko to kamar lauje haka ga tsini ga kaifi to shine shine a daidai shine a daidai gefe da gefen siradi haka kuma yana juyawa haka an fahimta duk wanda zai wuce yi ne ya buge shi shine kallub haka zai wuce wani sai an buge shi na an make shi na haka sannan zai karasa dai haka da kyar na sha kenan ya fa da kyar aka kama ni wani kuma in uwa wallahi sai ya je tsakiya Allah madaukakin sarki zai kaddara kawai fada eh wani zai fada Allah ya kare mu yan uwa Allah ya ce fa kan man qaddama usur nawa ne daga cikin wanda za su wuce ta siradi man qaddama wanda sai ya gabata usur kuma sai ya afka ciki a jefa shi ciki wa wubi'at alaihi kalalib kaji ba mala yace wubi'at za a sanya alaihi akan siradin kalalib irin waɗannan kugiyoyin masu juyawa li khatfi kulli li khatfi kulli maghrurin domin fauto da mako duk wanda yake wani rudadde wanda yake ji shi wani ne a duniya Allah madaukakin sarki zai sa a mako shi mala yace wa asbahat wujuhul muttaqina sai dai kuma yini ne da fuskokin masu kiyaye dokokin Allah a za su wayi gari tashriqu kalbudur suna haske kamar wata suna haske kamar wata lokacin haskensa wa ba'u bi tijaratin lan tabur su irin waɗannan su ne za su koma da wani irin ciniki wanda ba zai lalace ba e mutanen kirki kenan mutanen Allah kenan Allah ya samu daga ciki wada'a ahalul fujuri bil waili was subur amma kaga ma'abota fajirci malaci za su rinka kira da na shiga uku na lalace bil waili da kai tona was subur da halaka sun shiga uku sun lalace haka za su rinka kira wadi'a bin nari malaci wannan yini ne fa da za a zo da wuta wuta ta jahannama Allah madaukakin sarki zai sa aka wuta wa za'a rabbuka wal malaku saffan saffan waji a yau ma'izin bi jahannam za a zo da wuta hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce yuja'u bin nari yawmal qiyamati za a zo da wutar jahannama ranar tashin alkiyaba tana da ragama ko marka guda dubu saba'in kowanne marki guda ɗaya akwai mala'ika dubu saba'in ɗin da yake riƙe da wutar jahannama manzon Allah ya faɗa cikin hadisin Muslim sallallahu alaihi wasallam za a jawo wuta a kawo ta filin tashin alƙiyama kowa zai ga wuta da idansa eh kowa zai ga wuta malai yace waji abin nari za a zo da wuta tuqadu bil azmati wa hiya tafur ana turo wuta ana tuqadu ana turo ta zuwa ga wutar jahannama amma tana ruri irin ruri na mai fushi tana ihu tana ƙara shi ne Allah maɗaukin sarki ce takadu ta mayyazu min alghayb kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir wutar tana ƙaraji tana ihu saboda fushi wuta ta yi fushi a lokacin fushin da bata taɓa yi ba eh saboda ta ga waɗanda suka saba wa Allah waɗanda suka yi shirka ga Allah maɗaukin sarki mararan gata ga su ufiha sami'u laha duk lokacin da aka jefa wani nau'i ko wani adadi na mutane cikin ita wutan sami'u laha shahiqan wa hiya tafur sai kaji tana wani kuka tana nuna fushinta a fili wa hiya tafur tana nuna fushinta a fili so da dama ranar take jira kenan Allah madaukakin sarki ya tanade ta ne domin ta yi aiki lokacin da aikin ta ya zo shine lokacin da Allah madaukakin sarki ya yi hisabi ‘yan wuta suka san mazauninsa za a sasa a cikinta Allah maɗaukin sarki mani tsari da wuta ‘yan uwa Allah ya mu da shiga wuta malaka baitocin waƙa ya ce laisa fi duniya liman amana bil ba'si sururun inna ma yafrahu bidun ya jahulun aw kafuru innama ad-dunya mata'u كل ما في كل ما فيها غرور فتذكر حول يوم السماء فيه تمور مالك ليس في الدنيا لمن يتي دنيا da kake ganinta abubuwan da suke cikin ta gaba daya ba na wanda yayi imani da ranar tashin alkiyama bane ba nasa bane duk wanda yayi imani da Allah madaukakin sarki da ranar tashin alkiyama ba za ka same shi yana sururi da jin daɗi da morewa a cikin duniyan nan ba abin da ake nufi waye mutum ba zai murna a cikin duniya ba kwata-kwata a'a ita duniya in ka kwatanta ta da wanda yake bin Allah to zamansa a cikin ta kamar mutumin da yake zaune a kurkuku ne an fahimta ai mutumin kuma da duk baya bin Allah Allah subhanahu wataala kallon duniya yake kamar wata aljanna saboda shi abin da yake gani shine ba wani abu da yake masa shamaki duk abin da ya ga dama zai yi komai zai yi na saban Allah amma kai yanzu kana akwai abubuwa da yawa da suke zuwa zuciyarka kana so ka yi su amma sai ka tana Allah maɗaukakin sarki ya maka da baibayi baya so kuma dole ka haƙura zuciyarka tana so sai ka haƙura ba haka bane to mumini shi kullum a cikin haka yake to wannan daƙile zuciyar tasa da yake yi amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa an anil hawa sai Allah ya ce wa in fa innal jannata hiya al ma'wa to wannan hana zuciyar taka da kake yi shine kurkukun da kake ciki ai shi kuma ragamar da ya saka wa zuciyarsa shine ganinsa a cikin aljannar da yake ciki to shi sa ga duk mutumin da ya san Allah yake bin Allah yadda ya kamata duniya ba wajen miƙe kafa bane ba wajen holewa bane kamar wasu da suke dauka cewa ai ka sake ka sake kawai kawala wallahi in ka sake kawala a duniya to ranar tashin alƙiyama mutum zai ji shi a cikin wuta duniya ba wajen walawa bane gurin jarraba ne gurin aiki ne zuwa kai kai aiki yanzu idan ka gama aikin ka kai koma lahira sai ka walawa ka duk wata walawa da kake so ka yi a lahira fa akwai ta ina gaya muku ko menene akwai abubuwa da yawa da kake sha'awar su yanzu an hana ka yin su ka je lahira za ka yi su wallahi har da ƙari ma in advance za ka yi kayanka amma dai a duniya ka yi haƙuri eh ka yi haƙuri amma shaye-shaye mutum yake so akwai giya a lahira ba ka bane ko menene fa ko menene ko meye akwai shi a lahira kada ka tsaya kana tambaya kaza da kaza daga fiha ma tashtahihi al-anfusu wa taladdu al-ayun a cikin aljanna akwai duk abin da zuciya za ta raya yanzu kana zaune aljanna sai zuciyarka ta raya kana so kai abu kaza zaka yi shi ko menene na ga muku fa akwai wanda sai an shiga aljanna ta shi noma yake sanyi fa wai shi noma yake sanyi aljanna kuma Allah ya ce to a bashi dama ya je da abin da kake so za a baka kai ma maybe idan kana sha'awa kwallo ka ce filin bal kake so a maka amma ka hakura da ta duniya tukunna eh sai ka je kai a lahira to saboda haka mu yi hakuri mu yi aiki a duniya sai mu ji daɗi a lahira insha Allah ta'ala malai ce inna ma yafrahu bid dunya wanda kadai yake jin daɗin duniya yake farin ciki da ita shine jahulun aw kafurun ko dai jahilin da ya jahilci Allah ko kuma kafirin da shi ba ruwansa da Allah ma gaba ɗaya innama duniya mata'un mala yace kaga duniya gaba ɗayanta wani ɗan jin daɗi ne ɗan kaɗan kamar yadda Allah ya gaya mana wa ma mata'ul hayati duniya illa mata'ul ghurur duka duka jin daɗin rayuwar duniya bai kasance ba sai ɗan wani jin daɗi ne kuma Allah ya kira shi ghurur na ruɗi ma ba ma jin daɗi bane original jin daɗi ne kawai na ruɗi wanda galibinsa shaidan yake shiga ciki wallahi ɗan uwa wannan abin wannan abin ku kalle shi da ke za ku ga haka ne duk wani abin da zaka ga jin daɗi ne ka ɗauke shi a duniya an ka duba akwai zayyanawa shaidan a cikinsa yanzu mutumin da yake mutumin da yake ta'ammali da kayan maye a duniya yana jin wani daɗi yana jin wani irin farin ciki lokacin da yake ta'ammali da su to amma kai da Allah bai jarabe ka da wannan ba menene abin jin daɗin da kake kallo a daɗi a cikin kayan maye menene a ciki dan Allah giya ce wiwi ce sholusho ce kwaya ne menene menene mai test a jikinsa amma fa shi daɗi yake ji lokacin da yake yi ba haka bane mutumin da yake zina lokacin da yake zinan nan ji yake wani abin da yake mai daɗi ji yake yana samun wata ni'ima mai daɗi yau zai yi gobe haka amma kuma duk zinar da zai gaba ɗaya ya gama wallahi babu kwanci hankali a tattare da shi ko alama kwanci hankali guda ɗaya babu a tattare da shi shi ya sani sama da mutumin kalli mutumin da yake matarsa ta sunna ce ta gida a aure da mutumin da yake zina idan akwai mutumin da yake mazinaci ne yana da aure ka je ka tambaye shi ka ji da lokacin da yake tare da iyalinsa ta sunna da lokacin da yake tare da wancan karuwar wanne na lokacin hankalin sai fi kwanciya amma kun san matsalar akwai ta ziyunin shaitan akwai kawatawa shaitan shaitan zai rinka sa maka wani jin daɗi a cikinsa shi sa Allah madaukakin sarki kira rayuwar duniyar gaba ɗayanta ɗan ruɗi ne kuma ɗan kaɗan wani jin daɗi ne da yake na ruɗi wanda kuma yake ɗan kaɗan mala yace fatazakkar haula yaumin ya kamata ka tuna bala'in da ke cikin wannan yinin as-sama'u fihi tamuru yinin da sama take tafiya take wucewa a cikinsa ranar da Allah maɗaukakin sarki zai canza saman ma gaba ɗaya da ƙasar duka gaba ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya samu dace an kwasin mu dakata anan insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu shiga alkabiratu tasi'a wa salafun mu ji abin da ta kunsa ita kuma abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskure da muka yi kotun taɓin harshe Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله آمين آمين